محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوما قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة دوا مدينة نادى هكرا دبو دا دا دلي هدو دا أربعين دبيو وان دي زو دي دي دا عشرين دبيو قوات هدو أجرغوريان كالندا دبو بيو دا عشرين دا, دا. Uh, muna nan a cikin tafsirin muna alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a kuma nan anguwar bolari muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida kuma mun kwana a nambar aya ta goma ta goma sha ɗaya za mu tashi kan nambar aya ta goma sha biyu alarma mai allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون الله سبحانه وتعالى يتي ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل حقيقة الله مدوكتين سلكي يالك القوري دا يهوداوان بنو إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا مكتاير دا shugabanni guda goma sha biyu daga cikinsu wa Allahu Allah ya ce musu inni ma'akum ni ina tare da ku la in aqamtumus sala idan har kuka tsaye da sallah wa ataitumuz zakata kuma kuka ba da zakka wa amantum bi rusuli kuma kuka yi imani da manzannina wa'azzartumuhum kuma kuka taimake su kuka agaza musu wajen isar da da'awar Allah wa aqradtumullaha qardan hasana kuma kuka bawa Allah rance rance mai kyau la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wallahi zan kankare muku miyagun ayyukanku wala udkhilannakum jannatin kuma zan shigar da ku aljannatai tajri min tahtiha al-anharu wanda koramu suke gudana da koguna suke gudana a karkashinta Allah ce faman kafara ba'da zalika minkum wanda ya kafirce bayan haka daga cikinku faqad dhalla sawa'a sabil hakika wannan ya bace daga wato hanya madaidaiciya hanya mai kakkiya Allah ce fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum saboda yadda suke warware alƙawran su yahudawa muka tara su muka tsine musu albarka in ji Allah wa ja'alna qulubahum qasiya muka sanya zukatansu suka zama kasassu busassu yuharrifuna al-kalima an mawadihi idan Allah yayi magana sai su canja mata ma'ana su canja mata magana wani su hazzan sun bar wani babba daga cikin rabo mimma dukkiru bihi daga cikin abin da ake ainihin wato yi musu wa'azi da ke na so a nan bi ma'ana tara ku kenan wala ta zalu Allah ya ce ba za ka gushe ba kai annabi Muhammad ko kuma kai musulmi a duk inda kake tattali'u ala kha'inatin minhum kana hangen wasu ƙungiya masu yaudara wasu ƙungiyar maha'inta wasu ƙungiyar mutanen banza a cikin yahudawa illa ƙalilan minhu sai kaɗan daga cikinsu ne ba maha'inta ba ba mayaudara ba allah ce fa'afu anhu ka kai musu afuwa dai wasfah ka kau da kai daga abin da suke watakila afuwarka da kau da kanka zai sa su tuba su dawo su yi imani da allah inna allaha yuhibbul muhsinin lalle Allah maɗaukakin sarki yana son masu kyautatawa Allah ya ce wa minan ladina qalu da kuma waɗanda suka ce Allah ya gama magana akan Yahudawa kenan zai kuma yi magana akan Nasara Kiristoci ya ce wa minan ladina qalu inna nasara da kuma waɗanda suka ce mu nasara ne mu kiristoci ne akhadna min saqahum suma mun kulla alqawari da su na za su bauta wa Allah fa nasu hazzan mimma dhukkiru bihi su ma sai suka bar wani babban rabo daga cikin abin da muka yi musu wa'azi da hi Allah ya ce fa aghraina bainahumul adawata wal baghaba sai muka rura wutar gaba da kiyayya a tsakanin su duk inda yahudawa suke da kuma dukkanin kungiyoyin su haka duk inda kiristoci suke da dukkanin kungiyoyin su suna gaba da junan su idan kaga sun hada kai za su ainihin wato yaƙe ka to a lokacin ne in za su yaƙi musulunci sai su hada kai amma idan ba musulunci za su yaƙa ba su ya su ba wanda yake yarda da ɗan uwansa ba wanda yake zuwa cocin wani ba wanda ya da ɗariƙar da wani yake bi saboda haka gabar da ke tsakaninsu ta fi gabar da ke tsakanin musulmi allah ya ce fa a garaina bai na kuma al'adawa ta walbagaba mun rura wutar gaba a tsakaninsu da ƙiyayya ila yawmin ƙiyama har izuwa ranar tashin alƙiyama allah ya ce wa saufa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'una wallahi da sannu Allah zai ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa wannan shine fassara da tarjamar waɗannan ayoyi amma ga ƙarin bayanai kamar haka da Allah maɗaukakin sarki ya ce walaƙad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il hakika Allah ya ɗauki alƙawari da banu Isra'il wa wato da ya ce ya ɗauki alƙawari da banu Isra'il sannan ya tayar da mutum goma sha biyu daga cikinsu shine shugabanni guda goma sha biyu shine wa ba'athna minhum ithnay asharata naqiba muka tayar da shugabanni kalmar naqib malamai suka ce kalimatun mushtaqqatun minan naqabi aw nuqubi wa hiya ibaratun an tariqin bainal jabalaini abinda ake nufi da naqib wato kalma ce da aka tsamo ta daga annaqabu ko annuqub kuma ma'anarta shine hanya tsakanin duwatsu hanya da take tsakanin duwatsu wanda idan mutum ya bi zai ga abin da yake kan wancan dutsen zai ga kuma abin da yake kan wannan dutsen shine ma'anar naqab ko kuma nuqub to an sanya wa shugaba naqib ne malamai suka ce li'annahu yunaqibu an ahwali bani qaumihi domin shi yana hangen menene damuwar al'ummarsa meye matsalar mutanen da yake jagoranta da haka sai aka kira hinaƙi kamar yadda mai bin hanyar da ke tsakanin duwatsu yana ganin abin da ke faruwa a wancan yankin ko akan wancan dutsen kuma yana ganin abin da ke faruwa a wancan dutsen to shine sai Allah maɗaukakin sarki ya ambace shi da wannan suna to waɗannan shugabannin yahudawa guda goma sha biyu dama ƙabilu ne suke da ki guda goma sha biyu wanda ko da ruwa za a sha Allah maɗaukakin sarki sai ya buɗe kowace ƙabila inda za ta sha ruwanta saboda tun a farkon zamani yahuda ba su yadda da junansu ba ba su yadda da kansu ba ba su yadda da kabilun junansu ba suna gaba da junansu to annabi musa yana daga cikin abin da ya wahalar da shi dangane da yahudawa saboda mutane ne waɗanda ba sa yadda da kowa hatta a junansu ba su yadda da junansu ba don haka hatta ruwa idan za a sha in suna tafiya da annabi musa sai su ce kowace kabila a zaɓar mata inda za ta je ta sha ruwanta da haka annabi musa dole sai ya samar da hanyoyi ko kofofi guda goma sha biyu na shan ruwa kafin su yadda su je su sha amma ba za su yadda wannan kabilar ta zo ta haɗu da wannan kabilar ba wannan yana daga cikin matsalar su yana daga cikin damuwar su yana daga cikin ainihin wato halayen su da ɗabi'un su da haka Allah madaukakin sarki ya ce to sai a zaɓo su to sai ya zama annabi Musa duk lokacin da zai tattauna da Yahudawa to ai kaga ba zai ce duk tawagar kabilun su zo su zauna da shi ba da haka me ya kamata ya yi sai ya kira shugabanninsu sai ya mitin da su akan cewa ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato umarce mu da ma'aikata kamar yadda yanzu in gwamna zai buƙaci yin magana da al'ummar jihar Gombe ai ba tara mu zai yi gabaki ɗaya mutanen jihar Gombe ce zai yi magana da mu ba sai ya ce ciyaman ɗin ɓillir local gamar ka zo ciyaman ɗin kaltungo ciyaman ɗin na faɗa ciyaman ɗin kaza sai su taru sai ya faɗa musu saƙon al'ummarsu idan amma an tashi sai a ce gwamna ya yi mitin da al'ummar jihar gombe gaba daya menene dalili saboda ya yi mitin da shugabannin da suke abin nan shugabantar waɗannan yankuna to haka yau idan sarki zai yi mitin da mutanen garinsa gaba daya ba zai ce duk jama'ar garin su taru ba abin da zai yi shine ya kira dagaci kaza sarki kaza mai anguwa kaza jauro kaza sai su haɗu sai ya gaya musu saƙon da zai gaya musu sai ce su isarwa da al'ummarsu to shine annabi musa idan zai yi magana da yahudu sai ya tura a kirawo waɗannan shugabannin ƙabilu guda goma sha biyu sai zauna da su sai tattauna musu abin da allah ya aiko shi ko ya turo shi ko dokar da allah ya sako da ita to shikenan sai su je sai su isarwa da al'ummarsu to abin da ya sa allah ya wannan maganar akwai wata alƙarya ne wanda ake kiran ta baitul maqdis wanda a wancan lokaci da annabi musa yake magana da su ƙabilun yahudawan kafirai ne a cikin wannan bangare na baitul maqdis sai Allah madaukakin sarki umarce su wanda zamu zo nan gaba mu karanta wannan magana Allah sai umarce su akan su haɗu su je su yaƙi waɗannan mutane na ainihin wato wannan gari na baitul maqdis to shine annabi Musa ya kira su sai tattauna da su ya ce musu ga sakon da Allah madaukakin sarki ya bayar to a cikin sakon bayan da ya gaya musu sai ya ce kuma kar ku ji tsoro kar ku ta da hankali wa qala Allah Allah ya ce inni ma'akum ina tare da ku akan duk abin da na saka ku ku je ku yi a wannan alƙarya a wannan gari sai ce la in aqamtumus sala idan kuka tsaye da sallah wa ataytumuz zaka kuka ba da zakka kun ga wannan sai yake nuna ashe al-kuffar kafirai mukhatabuna bi furu'i bi furu'i shari'a ana musu bagara da irin abin da duk ake gaya mana na shari'a to sai Allah ya kirga musu abin da yake bukata su yi ya ce la'in aqamtumus salata idan kun tsaye da sallah wa ataytumus zakata kuma kun ba da zakka wa amantum bi rusuli kuma kun yi imani da manzannina wa azzartumuhum kuma kun agaje su abu na hudu wa aqradtumullaha qardan hasana kuma kun yi bawa Allah rance-rance mai kyau ma'ana ku taimaki addinin Allah da dukiyoyinku da kuma rayukanku ga baki daya da Allah ya kirga musu waɗannan abubuwan guda biyar sai ce to ni kuma la ukaffiranna ankum sayyi'atikum ni kuma zan kankare muku zunubanku wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma zan shigar da ku aljannatai wanda koramu suke gudana a karkashinta an gane magana da kyau ku a cikin suratul baqara ala ramma Allah ya faɗi irin wannan alƙawarin yace walaqad walaqad akhadna mithaqa bani isra'ila walaqad akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah الله وبالوالدين إحسانا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون a nan gurin Allah maɗaukakin sarki ya ce wa laƙad akhadna mithaqa bani isra'ila haƙiƙa mun riƙe alƙawari tsakaninmu da banu isra'il wa idza akhadna mithaqa bani isra'il tuna lokacin da muka ɗauki alƙawari tsakaninmu da bani isra'il me ya abu na farko da muka yi da su Allah ya ce la ta'buduna illallah na farko dai kar ku bauta wa kowa sai waye sai Allah subhanahu wa ta'ala la ta'buduna illallah wa bilwalidaini ihsana iyayenku kuma ku kyautata musu wannan shine alkawari na biyu wa dil qurba haka makusancin ku kyautata mishi wal yatama haka marayu ku kyautata musu wa dil qurba wal yatama wal masaki haka abu na biyar ku taimakawa miskine wa qulu lin nasi husnan kuma ku gaya wa mutane magana mai kyau kar ku dinga hayaniya da faɗa da rikici tsakanin ku da jama'a duk abin da za ku faɗa ku faɗe shi wanda yake mai kyau ma'ana malamai suka ce ku faɗa wa mutane su kaɗe ta Allah cikin bauta shine kyakkyawar magana da ake so ka gaya wa mutane wa qulu lin nas husnan wa aqimus salata ku tsai da sallah wa atuz zaka ku ba da zakka abubuwa guda nawa kenan guda takwas a nan Allah ya ambaci guda biyar a can kuma Allah ya ambaci abubuwa guda nawa guda takwas a nan akwai abin da ba a faɗa a can ba haka kuma a can akwai abin da ba a faɗa a nan ba domin a nan babu la ta abu duna illallah ko sannan kuma babu abin nan wa bilwalidai ni insana da sauransu to haka idan kin hada za ki ga wasu umarni ne akalla guda goma ko sama da haka wanda Allah maɗaukakin sarki ya umarci banu Isra'ila da su yi وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه الله يتي ثم توليتم sannan sai kuka juya baya illa qalilan minkum sai dan kadan daga cikin ku wa antum mu'riduna kuna masu juya wa Allah baya kuka ki ku yi abin da ya kamata ku yi to anan suratul baqara abin da Allah ya gaya mana kenan kwatan kwatan irin abin da Allah ya faɗa mana anan cikin suratul ma'ida to shine Allah madaukakin sarki yace fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum saboda yawan warware alkawarinsu sai muka tsine musu albarka yahudu ba su da alkawari alladhina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaquna Allah ya ce su ne wanda za ku kulla alkawari da su sannan su warware alkawarinsu a kowane lokaci me dalili Allah ya ce saboda ba su da tsoron Allah ashe kenan warware alkawari da ƙin cika magana idan an yi da ke ko an yi da kai to alama ce ta rashin tsoron Allah kuma alama ce daga cikin alamomin Yahudawa ɗabi'a ce ta ba Yahude warware alkawari da haka Allah madaukakin sarki ce saboda suna yawan warware alkawura idan an faɗa musu su ainihin wato menene saba su warware Allah ya ce sai muka tattara su gaba ɗaya muka la'ance su wa ja'alna qulubahum qasiya muka sanya ainihin wato zukatansu ke kasassu malamai suka ce qasiya ai bi ma'ana kasassa kamar ka ce zakiya ne bi ma'ana ko ka ce kasiya ko ka ce abin nan kasiya bi ma'ana ko ka ce zakiya ko ka ce zakiya wa qatalta nafsan zakiyatan ko wa qatalta nafsan zakiyatan duk ya halatta ana iya karantawa ko ka ce aliya ko ka ce aliya aliya aliya to kasiya kasiya Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin al'alarma a cikin suratul baqara thumma qasat qulubukum
قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون Allah madaukakin sarki yace thumma qasat qulubukum min ba'di zalika sa'annan zukatanku suka kekashe bayan haka fahiya kal hijarati suka zama kamar duwatsu aw ashaddu qaswa ko ma sun fi duwatsu kekashewa shine aw ashaddu qaswa Allah ya ce domin wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anharu akwai dutsen da saboda tsoron Allah yakan tsage ruwa ya dinga fita a cikin sa wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju min ulma akwai dutsen da saboda tsoron Allah duwa dutsen yakan tsage ruwa ya dinga bulbula yana bulbula yana bulbula a cikin sa wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah a cikin duwatsu akwai wanda saboda tsoron Allah yakan ruguzo ya fado wani lokaci haka kawai sai ki ga wani gini ya rushe wani lokaci haka kawai sai ki ji wani dutse ya faɗi wani lokaci haka kawai sai ki ga wata pole ta faɗi haka siddan malamai suka ce wasu daga cikin waɗannan abubuwa da suke faruwa suna faruwa ne saboda tsoron Allah da waɗannan halittu suke da ke a gurin Allah wannan fa halittu ne wanda ba ɗan adam ba amma saboda tsoron Allah suna iya samun matsala amma ɗan adam ba ruwansa ba ruwansa zuciyarsa a bushe take a ƙeƙashe take ba ruwansa shi ne cewa inna min halama ya habitu min khashiyatillah Allah ya ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'maluna Allah ba gafalalle bane ba rafkananne bane dangane da abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa yana kallo fa huwa yujazikum bihi yawmal qiyama kuma gobe kiyama zai muku sakamako da shi dan haka a can suratul baqara yace thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalika ko qulubukum thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika sa'annan zukatanku suka kekake bayan haka to a nan ma sai ya ce waje an na ƙulubahun ƙasiya muka sanya zukatan suka zaman soke kasassu yu harrifunan kalima an mawaɗi'ihi suna canja magana yadda Allah ya faɗe ta domin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa musu a cikin suratul baqara ya ce wa ƙulu hittatun na gafir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinina wa ƙulu hittatun ku ce Allah kankare mana zunubanmu shine ma'anar hittatu Allah ce naghfir lakum khatayakum za mu kankare muku zunuban naku wa sanazidul muhsinin kuma masu kyautatawa a cikin ku za mu kara musu alherin duniya da lahira da suka zo he suka ce hinta Allah ba mu alkama a'udhu billahi ana cewa ka nemi gafara kana cewa Allah ya baka alkama Allah ka ba mu kaza saboda wannan yana daga cikin matsalar su yana daga cikin damuwarsu suna canja maganar Allah subhanahu wa ta'ala yuharrikuna al-kalima an mawadi'i suna canja magana daga yadda Allah madaukakin sarki ya ainihin wato a faɗe ta a cikin suratu ali imrana Allah madaukakin sarki ya ce abun nan wa inna minhum la yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al-kitab wa ma huwa min al-kitab wa yaquluna huwa min indillahi وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وان فريق وان فريقا منكم الله yace da yawa daga cikin su yalwuna alsinatahum bil kitabi suna lankwasa harshen su daga irin abin da Allah ya saukar a littafi sai su murda abin su mai da hi wani abu daban ba wanda Allah madaukakin sarki ke nufi ba wannan duk yana daga cikin ɗabi'un Yahudawa Allah ya tona musu asiri ya gaya mana irin halayen su wa inna minhum la fariqan yalwuna alsanatahum bil kitab Allah ya ce li tahsabuhu min al kitabi dan ku yi tsammanin abinda suka faɗa din yana daga cikin littafin Allah wa ma huwa min al kitabi alhalin baya daga cikin littafin Allah wa yaquluna huwa min indillahi ko kuma yawwa kafin nan wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah sannan wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa hum ya'lamun sannan sai su ce muku wannan abin daga gurin Allah yake amma fa ba da gurin Allah yake ba Allah ya ce suna faɗin ƙarya dangane da Ubangiji alhalin sun sani don haka wannan yana daga cikin ɗabi'arsu da halinsu canja magana da canja yanayi da canja ma'anar qur'ani da canja ma'anar maganar Allah subhanahu wa ta'ala shine yake cewa yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi Allah ya ce wa nasu hazzan mimma dhukkiru bihi sun bar ainihin wato rabo babba daga cikin abin da aka yi musu wa'azi da shi kamar yadda muka ce ɗazu nasu ai bi ma'ana menene taraku kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa mana kan wanda ya ainihin wato abun nan wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى
Allah ya ce wa man a'rada an zikri wanda ya kau da kai daga ambatona daga addini na daga musulunci daga littafi na daga manzona wa man a'rada an zikri Allah ce fa inna lahu ma'ishatan banka yana da rayuwa ta kunci a wannan duniyar duk wanda ya watsar da addinin Allah duk wacce ta fatali da musulunci ta fatali da tarbiyya ta fatali da da'a ga Allah Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan banka tana da kuncin rayuwa a wannan duniyar fa inna lahu ma'ishatan banka Allah ya ce wa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma za mu tada shi a gobe kiyama yana makaho qala rabbi lima hashartani a'ama wa qad kuntu basira sai ka ji ya ce ya Allah ya aka ka tada ni makaho a kiyama bayan da ina da ido a duniya ina da ido na rangada da ina kallo yanzu kuma na tashi makaho qala sai Allah ya ce masa kadhalika atatka ayatuna haka nan ayoyin mu suka zo maka fa nasitaha ay fataraktaha sai ka watsar da su ka rabu da su wa kadhalika al-yawma tunsa ay wa kadhalika al-yawma tutraku fil azab tunda ka bar ayoyin mu baka aiki da su ba to mu ma yau zamu barka menene a cikin azaba domin a ka'ida ubangijinka baya mantuwa don ka fassara wa kadhalika al-yawma tunsa haka mu ma yau zamu manta da kai to ka siffanta Allah da mantuwa shi ko Allah baya mantuwa da haka suka ce ma'anar tunsa anan ay tutraku fil azab za a barka cikin azaba tunda ainihin wato kai ma ka bar wasu ainihin wato ayoyinmu da Allah maɗaukakin sarki ya sauke maka an gane maganar da ke ko yawwa saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya siffanta yahudawa da cewa wa nasu hazzan mimma dhukkiru bihi sun bar wani daga cikin abin da muka yi musu wa'azi da shi Allah ya ce wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum ba za ka kushe ba kana ainihin wato a hangen mutane masu ha'inci a cikinsu kalmar ha'ina malamai suka ce masdar ne amma da ma'anar wato ainihin wato ismul fa'il ha'ina ai bi ma'ana khiyana khiyana ake nufi to amma sai aka ce ha'ina an gane maganar da ku ba za ka gushe ba kana ganin wato mutane masu ha'inci daga cikinsu illa qalilan minhum sai kaɗan daga ciki su ne ba su da ha'inci Allah ya ce fa'afu anhum ka musu afuwa afuwa anan ba da ma'anar ka yafe musu zunubansu ba a'a afuwa anan karbar su kawai tunda suna ta irin wannan shegantakar Allah ya ce ka bar su wasfa ka kau da kai barin su ko kau da kai zai iya sa watakila wasunsu su dawo su karɓi addinin Allah su daina waɗannan ɗabi'u munana Allah ce inna Allah yuhibbul muhsinina lalle Allah madaukakin sarki yana son masu kyautatawa duk mutumin da yake kyautatawa a rayuwarsa kyautatawa wannan tana da alaka da addini tana da alaka da zamantakewa tsakaninki da mijinki tsakaninki da 'ya'yan gida ko yaran gida ko matan gida kina kyautatawa mutane a mu'amalarki Allah madaukakin sarki ya ce to lalle Allah yana son ki wannan yana daga cikin ɗabi'ar da idan mutum ya ɗabi'antu da ita yakan samu soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala Allah da ya gama magana akan yahudu to sai karkata akalan magana kuma kan nasara sai ce wa minan ladina qalu inna nasara haka waɗannan da suka ce mu mu ne nasara akhadna mithaqahum su ma mun yi alkawari da su akan su bauta mana kassi mana kangara karsi mana taurin kai amma su ma fa nasu hazzan mimma dhukkiru bihi sai suka bar rabo mai girma daga cikin abin da muka yi musu wa'azi da shi shine suka ki su bauta mana sawu da kafa Allah ya ce fa agaraina bainakumul adawa sai muka rura wutar gaba wal bagaba da kiyayya a tsakaninsu ila yawmil qiyama wannan gabar da wannan kiyayyar ba za ta kare ba har izuwa ranar tashin alkiyama da haka duk inda kaga yahudawa duk inda kaga kiristoci wallahi tallahi in kaga sun hada kai to suna so su yi wa addinin musulunci menene ta'addanci ko su yaƙi musulmi ko su an jayo masifa zuwa ga musulmi amma in dai ba wannan ba to kansu a rarrabe yake ta hasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta za ka gan su kamar kansu a haɗe amma wallahi a rarraba suke ba sa ga maciji da juna kowa baya kauna dan uwan shi Allah madaukakin sarki ce wani su a menene wa sawfa yunabbi'uhum Allah bima kanu yasna'u kuma da sauran Allah zai ba su labari dangane da abin da suke aikatawa na'am to alarma sai Allah ya ce ya الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نعم.
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهدي إلى صراط مستقيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ahalal kitabi, ya kuma abota littafi, ku duba yadda Allah ke girmama su wajen kira, ba a ce ya ku arna ba, ya ayyuhal kafiruna, ya ayyuhal mushrikuna, Allah sai yana ba su take wanda yake nuna girmamawa, domin duk wanda aka ce an bahi littafi ai an girmama shi, an mutunta shi domin addininsa daga sama yake. to shine Allah yake cewa ya ahlal kitabi ya kuma abota littafi Allah yana girmama su yana mutunta su baya kiransu da sunan kafirai saboda ana rarrahin su ne su hibo addinin Allah ana kuma so ne su gane wa'azin da ake musu su gane fadakarwar da ake musu ya ahlal kitabi ya kuma abota littafi qad ja'akum rasuluna hakika manzanmu ya zo maku manzanmu ya zo muku yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukuna min kitab yana bayyana muku da yawa daga cikin abin da kuka kasance kuna ɓoyewa na littafi shine abin da ya shafi rajab an taɓa samun rikici wani ya zina daga cikinsu suka je gurin manzon Allah akan annabi ya nuna musu menene hukuncin da ya kamata a yi musu sai annabi ya tambaye su menene ainihin wato hukuncin zina a cikinku sai suka ce hukuncin shine mutum a yi masa aski kwalkwabo a ɗauke ya ɗora hikan jaki a shafa masa hoda a yawo da hi a gari ana cewa eh eh ga shi nan yayi kaza yayi kaza shikenan sai a zo sai a sake sai ci gaba da harkoki sai annabi ya ce to ku dauko littafin naku mu karanta shikenan aka dauko littafi ana cikin karantawa sai da aka zo daidai aya da tace a jefe mazinaci sai wanda daga cikin su ya sa hannu sai ya danne gurin alamun a wuce gurin karatun kar a karanta wannan gurin abdullahi dan salam ɗaya ne daga cikin yahudawa wanda ya musulunta ya haddace attaura ya haddace zabura ya haddace komai sai ce munafikin Allah ɗage hannunka yana ɗagewa sai ga ayatul rajmi ta zo a cikin littafinsu to shine Allah yake faɗa musu anan cewa hakika manzanmu ya zo muku yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab yana yana bayyana muku da yawa daga cikin abin da kuke ɓoyewa na littafi wa ya'fu an kafir kuma yana ainihin wato yi muku afuwa akan abubuwa da yawa da kuke aikatawa kad ja'akum min Allahi nurun hakika wani haske ya zo muku daga gurin ubangiji subhanahu wata'ala wa kitabun mubin da kuma littafi wanda yake mabayyani ya hadibihi Allah wannan littafin da wannan hasken da Allah madaukakin sarki ya turo yana shiryarwa da shi shi Allah din manittaba ridwanahu ga wanda duk ya bi yardar Allah subulas salami hanyoyi na kubuta hanyoyi na samun rahama wa yukhrijuhum min zulumati kuma wannan hasken da wannan ainihin wato darajar da wannan littafi yana fitar da su daga cikin duhu ila nuri zuwa ga menene zuwa ga haske yasa a wani guri yace Allahu nurus samawati wal ard
الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم cikin suratul baqara al-rama Allah yace Allahu waliyul ladina amanu الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات
ulaika أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majibincin masu imani yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur yana fitar da su daga cikin duhun kafirci da duhun munafurci da duhun jahilci da duhun keta da duhun mugunta ila an-nur yana higar da su cikin hasken tauhidi da hasken sunna da hasken aqida da hasken ilimi da hasken fahimta da hasken sanin ya kamata الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله يقول والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت سوك كافري مجبن تلم رنسو سوني طاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات suna fitar da su daga cikin duhun tauhidi da duhun aƙida da duhun abin nan ainihin wato suna fitar da su daga cikin menene hasken musulunci da hasken a wato addini da hasken aƙida da hasken tauhidi suna shigar da su duhun shirka da duhun kafirci da duhun ja- jahilci ina yukhrijunahum minan nuri ila zulumat Allah ya ce ulaika ashabun nari waɗannan su ne ma'abota wuta hum fiha khaliduna za su dawwama a ainihin wato cikinta da haka anan ma shine Allah madaukakin sarki yake cewa ya hadi bihi Allahu man ittaba ridwanahu Allah yana shiryarwa da wannan Qur'ani da wannan littafi da wannan addini da wannan manzo yana shiryar da manitta ba ridwanahu wanda ya bi yardar Allah subhanahu wata'ala subular salami yana shiryar da su zuwa hanya wacce take ta kubuta hanyoyi na kubuta wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur yana fitar da su daga cikin duhai zuwa haske bi iznihi da izininsa wa yahdi man yasha'u il- wa yahdihi il- wa yahdihim ila siratul mustaqim sannan yana shirye da su zuwa ga hanya wacce take miƙaƙƙiya wacce babu wata har- hayaniya ko kura a cikin ta to sai alar ma Allah ya ce ne لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Laƙad kafarar ladina ƙalu inna Allah huwa almasihu. Lalle waɗanda suka ce Allah shi ne almasihu Isa ɗan Maryam sun zama kafirai, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika waɗanda suka ce annabi Isa ɗan Maryam Allah ne, wannan sun zama kafirai in ji Allah. Laƙad kafarar ladina ƙalu inna Allah huwa almasihu ibn Maryama, shi ne almasihu Isa ɗan Maryam. suka ce Allah ne shi wannan su zama arna inda Allah Allah ce kul wa man yamliku min Allah shay'an waye isa ya mallaki wani abu daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya isa ya zama yana mallakar wani abu daga gurin Allah in ba Allah ne ya mallaka mishi ba ma'ana allantaka mallaka ce ta ubangiji allantaka da ubangantaka Allah ubangiji ne Allah Allah ne Allah mahalicci ne Allah abin bauta ne wannan mallakar Allah ne babu haƙƙin wani a ciki to waye sai mallaki irin wannan in ba Allah ba in arada idan Allah ya yi nufin an yi hulikal masih na maryama da ya hallaka masihu isa dan maryam ya kashe shi wa ummahu da hi da mahaifiyar tasa wa man fil ardi jami'an da ma wanda suke duniya gaba ɗayan Allah ya so hallaka su akwai wanda isa ya hana shi to ya aka yi annabi isa ya zama Allah bayan Allah yana da damar ya kashe annabi Isa ya kashe Maryamu mahaifiyarsa sannan ya kashe kowa ma iwar haka ma suna lahira haka ne ko ba haka ba to wanda yake da ikon kashe su yanzu su za a ɗauki allantaka a basu ba zai yiwu ba saboda haka annabi Isa ba Allah bane Maryam ma ba Allah bace yauwa ɗayan ukun nan da suke faɗa Allah Allah ne Isa Allah ne Maryam Allah ce ma'ana Trinity aqidar Trinity wannan ba daidai bane kuma wallahi dole ne musulmi su yi hankali akwai aƙida ta interfaith da ake ƙoƙarin shigo da ita a cikin al'ummar musulmi cewa kawai a ɗauki addinin nan ai abu ɗaya ne do abu ɗaya ne ai do Allah muke bautawa a'a mu dai mun san muna bautawa Allah tabbas ko ba haka bane amma su kan tsakanin da Allah ba Allah suke bautawa ba ko ba shi suke kaɗaitawa cikin bauta ba saboda haka maganar a ce ai addinin ɗaya ne ai ba matsala ai makomar ma ɗaya ne a a wallahi tallahi ni makomata daban taku daban da wala kum dinukum waliya dini insha Allah ta'ala makomar mu da ku ba ɗaya bane dan haka zaka ji ana ƙasa ɗaya al'umma ɗaya makoma ɗaya a a mun yadda ƙasar mu ɗaya ne wannan babu ja tunda Allah ya halitta mu duka a ciki mu zo mu bazu to wannan babu laifi al'umma ɗaya mun yadda al'umma ɗaya ce bi ma'ana muna da alaka da junanmu baƙaƙe ne su ma baƙaƙe ne haka ne kuma haka ba yauwa muna jin hausa wasu suna jin hausa suna turanci muna turanci mulatanci muna yi suna yi haka dai wannan al'umma ɗaya ne allah ya zuba baza mu mu zo mu ainihin wato zauna addini ɗaya a ƙarya ne wannan addini mu ba ɗaya ba ne makoma ɗaya a ƙarya ne ita ma makomar mu daban tasu daban an gane maganar da kyau ko saboda haka lalle wannan aƙida ta interfaith ana ta ƙoƙarin shigo da ita cewa kawai ka ɗauki addinin nan duk ɗaya ne da kai da su duka lalube kuke cikin duhu na rantse da Allah ni ba lalube nake cikin duhu ba ni ina da tabbas akan abin da nake kai ban sani ba ko kuma kuna da tabbas ok to masha Allah na ɗauka kuma lalube kuke cikin duhu oh to saboda haka mu ba lalibai muke yi ba mu muna da tabbas abin da muke kai na aƙida da tauhidi da kaɗai ta Allah cikin bauta ma damar muka mutu a kansa muna da yaƙinin shiga aljanna da izinin Allah muna da tabbacin shiga aljanna amma wallahi su ba sa kan tabbas ba sa kan daidai an gane magana da kyau ko da haka yake cewa a in arada idan yayi nufin an yi hulikal masih ibn maryama ya hallaka annabi isa dan maryam din wa ummuhu da wanda yake da mahaifiyarsa wa man fil ardi jami'an da kuma duk wanda ke cikin ƙasa gaba ɗaya walillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasai gabaki ɗaya na Allah ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakankanin sammai da ƙasai din mutane da halittu da dukkanin abin da ya baza tsakanin sama da ƙasa saman ta Allah ce abin da ke tsakanin ta ma na Allah ne an gane ko ya khluqu ma yasha'u Allah yana halittar abin da ya ga dama abin da yasa Allah ya faɗi wannan wai su sun ce annabi isa dan maryam allah ne saboda irin yadda allah ya halicce shi menene ya faru nana maryamu ta haifi annabi isa ba tare da miji ba ba tare da aure ba ba ta da miji ba ta da aure sai kawai aka ga ciki ya same ta kuma ta haifi ɗa san ne kyakkyawan ɗa mara sai suka ce to wannan ya fi ƙarfin ya zama kamar sauran 'yan adam gaba ɗaya wannan sai dai ya zama ɗan Allah saboda wai ya zo bisa ga saɓanin al'adar yadda ake haihuwar ɗan adam ita maryam dama ma'anar maryamu a yarensu shine mace mai yawan ibada ba ta da aiki sai masallaci sai sallah sai karatun littafinsu ba ta da aiki sai wannan to ana nan ana nan kawai rana tsaka sai aka ganta da ciki kuma ba wanda ya santa da wani abu wanda yake mummuna ba ustazan ƙarya ne irin na yanzu ba ga zumbuleliyar lufaya amma ta ɓoye wani ustazan ƙarya a cikin lufayar kuma ko ba a samu ana samun munafukai munafukan ustazai waɗanda suke gasu da ustazansi na zahiri amma a baɗi ne mutanen banza ne to ita maryam ba haka take ba cikin mata ana samu cikin maza ma ana samu to ita maryam nutsatsiya ce kamammiya ce musulma ce ta gaskiya ustaziya ce ta hakika ba munafurci a cikin ustazancinta don haka duk al'ummar garin sanda suka yi mamaki da suka ganta da juna biyu suka ce me ya faru maryam har suke mata wa'azi suke ce mata ma kana abokin mura a sauki wa ma kana ummuki baghiya babanki mun sani mutumin kirki ne mahaifiyarki ba mazanaciya ba ya aka yi maka ganki da ciki ke kuma an gane magana da kyau ko ya aka yi maka ganki da ɗa me ya faru to fa shine annabi isa dan ya kare mutuncin mahaifiyarsa Allah ya buɗa masa baki ya dinga magana tun yana dan yaro yace inni abdullahi atini alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barra bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya duka ya karanta masa cewa ga matsayinsa shi bawan Allah ne to da suka ji fa karin wani abin mamaki an haifi annabi isa ba miji babu saduwa gashi yana jinjiri yana magana ya suka ce tabbi jan ga wata ƙarin darajar ma kuma don haka wannan ya wuce wuce ya zama ɗan adam normal sai dai ya zama ɗan allah wannan allah ne ya turo mana ɗansa don ya mana wa'azi kawai suka mai da shi dan allah daga ƙarshe kuma suka dawo suka allantar da shi ma gaba ɗaya suka ce shi ma allah ne mai zaman kan suka ce kai ita ma maryam ɗin ai darajarta ta kai a allantar da ita a ce mace ta yi ciki ta haihu ba miji ba komai kai ita ma Allah ce kawai to ka gani saboda haka wannan shine abin da ya faru shine Allah madaukakin sarki ya ce yana halittar abin da ya ga dama me ya ishara akan wannan a cikin halittun da Allah ya yi Allah ya halitti mutum da uwa babu uba shine annabiwa annabi Isa Allah kuma ya halitti mutum da uba babu mai babu uwa shine wa na na hawa'u ita kaga a jikin kashin ko naman mijinta aka balla aka yi ta kaga ita tana da uba ko amma babu menene ba uwa to Allah kuma ya yi mutum ba uwar ba kuma uban shine wa annabi adam shi haka Allah ya yi shi yasa da Allah ya tashi buga misali alarma ya ce inna masala isa inda Allah
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إن مثل عيسى عند الله سندي مثال النبي عيسى أقول الله كمثل آدم كمر مثال النبي آدم الله خلقه من تراب من هل النبي آدم daga turbaya kun maƙara na kun da muka yi skeletonsa muka yi ƙwarangwal ɗinsa a tsayinsa zira'i sittin fadinsa zira'i arba'in saboda ka lokacin da Allah ya annabi Isa abin nan annabi Adam ya fi girman masallacin nan daf ija kaga kuwan kaga faɗi da wannan akan hanya ai sai gudu alramma eh mutum a ce tsayinsa ya kai tsayin masallacin nan fadinsa ya kai fadin masallacin nan to zira'i sittin zira'i kuma shine wasu malamai suka ce haka haka sau sittin wasu kuma suka ce nan nan haka sau sittin ko shine zira'i to tsayinsa ya kai haka fadinsa kuma arba'in Allah maɗaukakin sarki busa masa rai shi haka aka yi hisgirarsa aka busa masa rai kawai ya tashi da haka shi ba girma ya kamar yadda a haifi yaro yana jinjiri ya girma ya kai tsayin mita kaza ya kai tsayin kaza har ya kai matsayin babba ba haka shi kawai da girmansa Allah ya yi shi khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun saboda haka tunda Allah ya yi halittar da ba uwa ba uba dan haka dan Allah yin halitta da uwa ba uba za ta zama masa wahala ba ta zama wahala ba wanda ya halitta ba uwa ba uba kana tsammanin yin halitta da uwa ba uba zai masa wahala ba zai masa ba saboda haka annabi isa dai ba dan Allah bane ba kuma Allah bane ina fata an fahimci magana da haka yace idan ya ga dama sai ya ainihin wato kashe annabi isan ya kashe mahaifiyar annabi isan ya ma hallaka duniya ga baki daya saboda shine Allah subhanahu wata'ala yace ya kalu ma ya sha Allah yake halittar abin da ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai yace wa qalatil yahudu wan nasara yahudawa da nasara suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu mu ne masoya Allah kuma mu ƴaƴan Allah ne ta'ida wannan magana ta yi girma ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira mutum ya jingina kansa da Allah ya ce shi ɗansa ne wannan magana ta yi muni Allah madaukakin sarki ya ce kulka ce musu falima yu'adhibukum bi dhunubikum idan ainihin wato ku ‘ya'yan Allah ne don me sa Allah yake muku zunubi da abin azaba da zunuban zai yiwu uba ya azabtar da ɗan shi haka sidda ba zai yiwu ba to ya aka yi Allah ke muku azaba in har daga cikin ku ‘ya'yansa ne bal antum basharun mimman khalaqa a'a ku kawai mutane ne halitta daga cikin halittun da Allah ya yi ba wani ɗa daga cikin su daga cikin ku wanda yake ɗan Allah ne ya gafiru liman ya sha'u idan mutum ya yi zunubi daga cikin ku Allah ya ga dama ya yafe masa wa yu'adhibu man yasha idan ko mutum ya yi zunubi daga cikin ku in Allah ya ga dama ya dandana masa mugunyar menene mugunyar azaba walillahi mulku samawati wal ard mallakar abin da ke cikin sammai da ƙarsai gaba ɗaya na Allah ne wa ma bainahuma da kuma abin da ke tsakanin su wa ila Allahi al-masir kuma makoma gaba ɗaya ta tabbata a gurin Allah subhanahu wa ta'ala za mu dakata a nan sai gobe insha Allah ta'ala sai mu dora abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuncin ko karancin ilimi ko bincike Allah ya fi mana hada kuma inda na billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh